أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم to باب التعجيل إلى الموقف babin gaggawar fita zuwa gurin tsayuwar arfa نعم باب الوقوف بعرفة wato wannan babin ya kawo shi bai faɗi wani hadisi ba نعم yasa akwai wasu marwaitan buhari da gaba ɗaya a nan ba a faɗi wannan babin ba domin wato ah, wato akwai wata ruwaya ta abu zar a wata nusa ya ce ya ga bayan an faɗi wannan babu ta ajiyar da mukifi aka ce kala abu abdullahi hadisu malikin ah, wato ah, wato hadi- a nan akwai hadisin imam malik da ya gabata a baya shi ba a iya faɗarsa a nan Na.
wato hadisin da yake babin da yake kafin wannan shine babu kasar hudbati bi arafata to wato cewa faƙala ibn faƙala ibn umara an rawaha an rawaha to نعم babu kofi bi arafata babu tsayuwa a arfa حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان مم.
حدثنا عمرو حدثنا محمد بن زبير بن مطعم عن أبيه قال a jubairu ibn mud'imin sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam yace kuntu aqulu bayyana li na sace ina neman wani raƙumi nawa ها tahwili حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو سمع محمد بن زبير عن أبيه زبير بن مطعم قال da jubairu ibn mud'imin yace أبلغت بئيرا wani raƙumi nawa ya bata نعم فذهبت أطلبه na tafi na neman sa ranar arfa فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallama واقفا بعرفة yana tsaya arfa
فقلت na ce haza wala min al ai manzo sallallahu alaihi wasallama yana cikin humusu kabilun da su ne ba ba sa zuwa arfa suke ba sa tsayawa a arfa Hmm.
fa ba sha nuhu hauna me ya kawo shi nan me ya kawo shi arfa da can su a, mutanen makka shawa sai suka mai da kansu wasu zaɓaɓɓun bayi cewa su da suke mazauna harami to ta ibada ce za a ce sai sun fita waje harami don su yi ta shi yasa sauran larabawa ko sauran alhajai sai su tsaya a arfa amma su su zamansu a cikin harami ba za a nan za su yi tsayuwar arfa shi yasa shi jubairun mudimin yake mamaki da ya ga manzo sallallahu alaihi wasallama bai bi tsarin nan na qurayshawa ba alhali shi ma gashi ba qurayshi ne نعم حدثنا فروة بن أبي المغرات مغرائي Mm.
حدثنا علي بن مسعير عن هشام بن عروة قال قال عروة Mm.
كان الناس wato yace يقولون بالجاهلية mutane suna yin عورة tawafi a zamanin jahiliya suna tsirara إلا الخمسة sai ko wanda suke humusu su kadai wato qurayshawa da nasu nasu su ne suke da damar su sa tufafin su lokacin dawafi
والخمس قريش humusu din su ne qurayshawa وما ولدت da kuma abin da suka haifa
وكانت الخمس يعتسبون على الناس wato wanda abinda ƙurayshawa abinda suka haifi ƙurayshawa نعم kamar irin su zatu banu kinana banu amir ibn sa'sar ata to نعم wa kana al-muslimun وكانوا sun هم kasance يعتسبون على الناس suna nuna isa a wajen mutane
يودر رجل الرجل wato sukan ثيابا bayar wai su nuna isa dan Allah Hmm.
mutum sai ya ba mutum tufafi يدوب ya yi فيها dawafi a ciki in kai ba ba ƙurayshe bane ka zo za ka yi dawafi wai sai wanda yake mutumin maka ba ƙurayshe ya ce to bara yi ma rana sai ya ba shi ka tufafinsa ka iya sawa kai dawafi saboda su cewa suke duk wani tufafi da za a zo da shi makka ba na mutanen makka ba kamar dauke yake da zunubi shi yasa ba daidai bane wai a yi dawafi da shi amma tufafin mutanen makka an tsarkakakku ne shi yasa wanda suka so su nuna wa ya isa a wajensu sai a bashi aran tufafi ya sa ya dawafi
وتؤتي المرأة المرأة ثيابا mace daga ƙurayshawa sai ta ba mace baƙuwa tufafi تطوف don فيها ta yi dawafi a ciki ومن لم تؤته الخمس wanda su ƙurashawan nan ba su ba shi aron tufafin da zai sa ba طاف بالبيت sai عريانا ya dawafi da ɗaki rana ko da mace ce ya sa wata da za ta yi dawafin da ke cewa alyau mai yabdu ba arhu au kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu alyau mai yabdu ba arhu au kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu
wa kana yufiru jama'atun nasi sauran jama'a mutane suna suna tahowa min arafa daga arafa su- su taho makka
wa tufiru humus min jami'in amma su ƙuraishawa da nasu ina su sai zama daga muzdalifa ne suke tahowa makka ba sa ƙetarawa ba sa ƙarasawa arfa
qala ya ce hishami ya ce wa akhbarani abi mahaifina shine urufin zubair ya bani labari daga halarsa sai da aisha allah ya ƙara da gare ta anna hadhihi al cewa wannan ayar ta sauka ne a game da su humusu din da Allah yake cewa su ma fi rubin hasu a fara nas irin inda mutane suka bi suka yi aikin hajji kuma ku bi irin wannan ware kanku da kuke cewa ku mazauna harami ne ba sai kun yi kaza ba ba sai kun yi kaza ba ku ɗora su wurin mutane cewa sai sun yi kaza a daina
qala ya ce kanu yufiruna min jami'in suna yin wato towa maka daga muzdalifa ba sa karasawa arfa fadufi'u ila arafati aka yi musu dole cewa sai sun tafi arfa sai sun je arfa daga arfa ne za su taho
babu sani idza da farin arafata babin gaggawa idan ya taho ko ko tsarin da ake tafiya idan an taho daga arfa tsarin da ake bi wajen tafiya in an taho daga arfa za a zo muzdalifa
تسنى عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال Ah, ya ce rotun zubair ya ce سئل أسامة وأنا جالس an tambayi usama tun zaidin alhali ina zaune كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع Kaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tafiya a hajjinsa na ban kwana حين دفع yayin da ya taho daga Arfa yayin da ya baro Arfa zai taho Muzdalifa قال sai Usamatu yace كان يسير الأنقى ya kasance yana yin tafiya a hankali a hankali wato ba da nawacen ba amma dai ba da sauri ba
فإذا وجد فجوة النساء idan ya samu fili inda ba tuko wato sai ya sauri sai ya sauri a wannan wajen قال هشام Hisham yace والناس فوق الأنق nasu sama yake da anaku
فجوة متسع da aka ce fai za a waje da fajwatan ma'anarsa muttasu yalwa Mm.
ya ga wajen ba a yi ba cikowa to a nan sai ya sauri amma in ya ga cikowa sai ya rage tafiyar dabbarsa
والجمع فجوات jam'in fajwatu fajawatu
وفجاء akan masa jam'i kuma wato na takasiri a ce fija'u fajawatu jam'i ne na tasihi bil alif wa ta'i fija'un ko jam'i ne na takasiri
وكذلك ركوة وركاء kamar misali rakawatu da rika'u yadda rika'u jam'i ne na rakawatu
مناس ليس ليس هنا فرار kuma da yake an faɗi nassa ta yi kama da wata kalma da ta zo a ƙur'ani shine ta cikin suratu dawud ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam cewa fana wala ta hina mana to shine buhari sai ga ai ya kamata a ce an fassara kalma shine yace mana laysa hina firar inna yanzu ba wakacin gudu bane Eh, da aka saukar da azabar ga mutanen ga- garuruwan suna ganin ko su gudu to amma sai aka ce musu ina a yanzu ba wakacin gudu ba ne
باب النزول بين عرفة وجمع babin sauka tsakanin arfa da muzdalifa wato mutum ya to daga arfa zai to muzdalifa kafin karo su muzdalifar in bukata ta kama shi ya iya sauka don biyan bukatar tasa
حدثنا مسدد حدثنا عمار بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama حيث أفاض من عرفة sanda ya taho daga arfa مال إلى الشئب sai ya karkata zuwa hanyar da ke tsakanin dutse duwatsu فقضى حاجته ya biya bukatarsa a nan فتوضأ ya yi alwala فقلت يا رسول na ce ya الله rasulallahi أتصلي sallah za ka yi ne فقال ya ce الصلاة أمامك sallah nan gaba za a yi ba nan za a yi ba
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء ablan umara allah ƙara da gare shi allah ƙara da a gare su ya kasance yakan haɗa tsakanin magarba da isha بجمع a muzdalifa yana yana ɗaukan magarba ya kai ta lokacin isha غير أنه يمر بالشيب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم sai dai ka'idar abdullahi bin umar in dai hajji ya je to sai ya bi ta hanyar da manzon Allah ya bi فيدخل ya shiga wannan hanya فينتفر ya yi tsarki ويتوضأ ya yi alwala ولا يصلي baya yin sallah حتى يصلي بجمعه sai ya zo musdalifa sannan ne yake magarba ya yi isha Abdullahi bin Umara mai tsananta bi ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam hatta abinda manzo Allah ya yi wanda yake ake ganin kamar ba ta fuskar ibada ba ce bukata ce ta mutuntaka ta sa ya yi to amma Abdullahi bin Umara sai ya yi haka domin ya zama da ya samu cikakken koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam
حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن معمر بن أبي حرملة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال Ah, Usama ibn Zaid yace رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من na أربعة hau bayan dabbar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai daga arfa manzon Allah ya dora ni a bayan dabbar da yake kai daga arfa
فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب الأيسرى yayin da manzo Allah ya zo hanya da ta shiga dutse ta daga bangaren hagu الذي دون المزدلفة wadda take dab da a karaso muzdalifa أناها sai ya durkusar da dabbarsa ya فبال yi bawali a wannan hanyar ثم جاء sannan ya zo فسوت عليه الوضوء na ya zuba masa ruwan alwala توضأ ya وضوءا yi alwala خفيفا alwala sassauka فقلت wato bai tsaya diddirjewa sosai ba Am, sai na ce الصلاة يا رسول الله ya rasulallah sallah za a yi aikacin sallah ya yi قال sai manzo Allah ya ce الصلاة أمامك a'a a sallah sai nan gaba za a yi فركب رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau dabbarsa حتى أتى المزدلفة har sai da ya je musdalifa ya yi فصلى sallah a musdalifa ثم ردف الفضل برسول الله صلى الله عليه وسلم sannan farlu ya hau bayan dabbar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai daga arfa zuwa musdalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko usama ibn zaid ne tare da shi daga musdalifa daga musdalifa kuma wato aka to mina sai aka dauko farlu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko dan ammansa farlu dan abbas gada su jam'in ka kashe garin wa muzdalifa zaman da aka yi a muzdalifa
قال قريب kurabu ya ce فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما annabi abbasin ya bani labari allah ya kare daga rufi ya karbo daga dan uwansa shine farlum da abbasin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallama لم يزل يلبي bai gushe ba yana yin talbiya حتى بلغ sai da الجورة ya zo wajen jifan dutse a akaba sannan ya daina talbiya wanda wannan hujja ne ga masabobi guda uku hanafiyawa shafi'awa hanabilawa da suka ce ana ci gaba da talbiya har izuwa a yi jifa sabanin malikawa da suka ce ai da an fito wajen tsayuwa arfa to magana talbiya ta kare ba ba sauran yin talbiya kuma to
باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة babu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya umarci sabansa cewa a tafi da nutsuwa a tafi a hankali عند الإفاضة yayin fitowa daga arfa وإشارته إليهم da بالسود yake nuna musu da bulala cewa ku ringa tafiya a hankali yana nuna musu a tafi a hankali a tafi a hankali
حدثنا سيد بن أبي مريم حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى بن الم- مولى المطلب قال أخبرني سيد بن جبير مولى مولى والي والية الكوفي to حدثنا maula wali bata wali bata Na'am.
ba'il muwahhadati نعم مولى والية الكوفي Mm.
حدثنا يا ابن تشوفنا.
عباس Ah, shi sa'id ibn jubairin shi ne sanannen nan malami babba wanda imam ahmad yake cewa lokacin da aka kashe shi an kashe shi duk duniya na bukatar iliminsa an kashe shi alhali duk duniya ana ina bukatar iliminsa wato hajjaj ibn yusuf shi ya kashe shi hijira ta 95 hijira ta 95 ya ya kama shi ya kashe shi an ce shi ma bai dade ba sai ya hada cikin ciwon azali a wannan ciwon yake cewa mali wal sa'id ibn jubair wai me ya hada ni ne da sa'id ibn jubair wai me ya hada ni ne da sa'id ibn jubair to
radiyallahu anhu ma Allah ya ƙara da a gare su annahu da fama annabi sallallahu alaihi wato wasallam ya shi sai da fara mubairin ya ce ablan abbasin ya min hadisi Allah ya ƙara da gare su cewa shi ablan abbasin ya taho tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ranar arfa daga arfa فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراه زجرا شديدا manzo Allah ya ji ƙara mai tsanani a baya وضربا للإبل ana bugu raƙuma wai su sauri ana ta du- dukan raƙuma wai dan su sauri an taho daga arfa za a zo muzdalifa
فأشار بصوته ya إليه nuna da bulalarsa ga mutane وقال ya ce أيها الناس ya ku jama'a ku tafi da sannu-sannu فإن البر ليس بالإيضاء domin nagarta ko alheri ba yana cikin sauri ba ba wai sauri ba ne nagarta
أو ضعوا أسرقوا wato eh, kum- sai buhari ya fassara wata kalma irin wannan da ta zo a ƙur'ani cikin suratul tawbati نعم law harajo fikum ma zadukum illa khabala wala awra'u khilalakum yabghunakum alfitnata wa fikum samma'una lahum نعم da a ce munafikan nan sun fita tare da ku da ba abin da za su haddasa muku a yakin nan sai ɓanna da sun yi gaggawa a cikinku suna ta ƙoƙarin sai sun kunna fitina a cikinku sai sun kunna fitina a cikinku alhali ba mamaki a cikinku a samu masu sauraron su abin da yake hakimin mu ne koyaushe idan munafikai suka nemi su kawo wata magana a toshe musu kafa ya zama ma ba a saurare su ba gaba daya to amma kuma sau da yawa ba irin wannan ne yake saduwa ba sai ya zama a cikin mummunan an samu wanda za su saurare su wanda irin wannan ke haddasa rigingimu a cikin musulmi to
خلالكم من التخلل hilalakum kuma wato shiga tsakanin ku
وفجرنا hilalahuma wato بينهما cikin suratul kafi kuma bainahuma shine hilalahuma din tsakanin su
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة babin tare tsakanin salloli biyu a muzdalifa
حدثنا عبد الله بن يوسف wato a tare tsakanin magarba da isha a muzdalifa to
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن قريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول قريب يتي ياجي أسامة بن زيد ينا تشيوا دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من من عرفة الله صلى الله عليه وسلم ya taho daga arfa فنزل الشيبة ya sauka hanyar da take gefen dutse فبال ya kara alhaji ya bawali ثم توضأ sannan ya alwala ولم يسبق الوضوء amma bai tsaya ya cika alwala ba فقلت له sai na ce da shi in ji usama الصلاة ai sallah ta yi فقال sai bai manzo Allah ya ce الصلاة أمامك ai sallah sai nan gaba nan gaba ne za a yi sallah فجعل مزدلفة manzo Allah ya zo muzdalifa فتوضأ yayi alwala فأسبغ ya cika alwalarsa a muzdalifa ثم أقيمت الصلاة sannan aka yi kamar sallah فصل المغرب ya sallar magarba ثم أنا كل إنسان بعيره sannan في kowane منزله.
mutum ya durkusa da raƙuminsa a inda ya sauka ثم أقيمت الصلاة sannan aka yi kamar sallar isha manzo فصلى Allah ya sallar isha ولم يصل بينهما manzo Allah bai nafila ba tsakanin magarba da isha a muzdalifa
باب من جمع بينهما ولم يتطوع babu wanda ya tara tsakanin magarba da isha a muzdalifa bai wata nafila ba
حدثنا آدم حدثنا عزيز ابن عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال Abdullahi Umar ya ce, جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء Manzo بجنة Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara tsakanin magarba da Isha a Muzdalifa.
كل واحدة منهما بإقامته Kowace ɗaya daga cikin su an mata ta ta iqamar.
ولم يسبح بينهما Ma- a- Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai nafila ba tsakanin su.
ولا على إثر كل واحدة Minhuma bai nafila ba bayan kowace ɗaya daga cikin su.
حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثنا يا بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الحمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري مم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة A- Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kare dagare shi ya ce Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara magarba da Isha a Muzdalifa a hajjin da ya na ban kwana.
babu man azzana wa aqama li kulli wahidatin minhuma babu wanda ya kiran sallah ya kuma iqama ga kowace ɗaya daga cikin sallolin guda biyu yawa magarba eh, kiran sallah da iqama yawa isha kiran sallah da iqama irin yanda malikawa su suka tafi kenan نعم
حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا ابو اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه abdullahi bin mas'udin allah ya ƙara yadda a gare shi ya yi hajji فاتينا المزدلفة muka je muzdalifa حين الأذان بالأتمة wato alƙamatu ne ya ce da shi abdurrahman mai zida ka bi shi ka- ka tsaya duk inda yake Na.
inda ya- da- ab- duk abin da yake ka zamo kana tare da shi to shine shi abdurrahman mai zida ya ce muka je muzdalifa hinal azan bil atama wakacin da ake kiran sallar isha wato wakacin sallar isha نعم أو قريب من ko ذلك dab da haka فأمر رجلا sai abdullahi ibn mas'udin ya umarci wani mutum فأذن ya yi kiran sallah ya وأقام yi ikama ثم صلى المغرب sannan abdullahi ibn mas'udin ya yi sallar magarba وصلى بعدها ركعتين ya yi sallar raka'a biyu bayan ya yi magarba ثم دعا بإشائه بعشائه sannan ya ce a kawo masa abincin yamma abincin dare ya ci abincin ثم أمر urara dular sannan ya umarci wani mutum فأذن ya yi kiran sallah وأقام ya yi ikama قال عمرو amru malamin buhari a nan shine amru ibn khalid ya ce لا أعلم الشك إلا من زهير ni iyaka fahimta ta da aka ce ura din mai kawo wannan zuhairu ne zuhairu ne wato malaminsa zuhairu ibn muawiya ta bin hadijul du'ufi نعم ثم صلى العشاء ركعتين sannan manzo am abdullahi bin mas'udin ya sallar isha raka'a biyu
فلما طلع الفجر a yayin da alfijir ya keto قال sai abdullahi bin mas'udin ya ce إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة manzo إلا Allah هذه الصلاة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance bayan sallah a wannan wakacin in ba sallar asuba ba في هذا a المكان wannan wajen من هذا a اليوم wannan ranar
قال عبد الله Abraham Masudin ya ce, هما صلاتان
To hawwala ne an wakace ma, salloli ne guda biyu da ake sauya musu wakace.
صلاة المغرب Sallolin guda biyu da ake sauya wakace shine ta farko sallar magarba بعد ما يأتي الناس المزدلفة ake jinkirta ta ba a yin ta da zarar haɗuwar rana sai bayan mutane sun je muzdalifa والفجر sai kuma alfijir حين يبدأ الفجر da ake yi wato a muzdalifa din wanda ana yin sa daidai fitowa alfijir alfijir na fitowa ba a wani jinkiri yin sai a yi shi shi yasa shabnan masudin yake nuna cewa ai ko raka ta alfijir ma ba a yi wannan rana kawai alfijir na ketowa kawai a tashi a sallar asuba
قال yace abdullahi masudin yace رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana aikata haka dinnan
باب من قدم ضعفة آله بليل shi yasa sai a ce kenan kamar tsakanin wannan da wa'ancan ruwayoyin akwai ah, ɗan ta'aruri domin waccan na farkon suna nuna kawai ikama akai wannan ko na nuna an yi kiran sallah ba ma ga ta farkon kaɗai ba har ma ga duk guda biyu kuma yake nuna cewa shablan masudin allah ƙara da gare shi da ya magarbar ba nan take tashi ya isha ba har sai da ya raka'a ne nafila kuma ya ce a kawo abinci sai bayan da ya ci sannan a ya tashi a waccan ko kaga aka ce abin da aka yi kawai shine kowa ya durƙusar da abin hawansa a inda ya sauka ba a jinkirta ba aka yi ikamar isha ba kiran sallah ba aka yi to babu an kaddama ra'afata ali shi yasa wannan yana daga cikin hadisi wato muta'arif yana daga cikin muhtaliful hadisi ko muhtaliful hadisi babu an kaddama ra'afata ali gaba wanda ya gabatar da wanda suke raunana a cikin iyalinsa بليل da daddare فيقفون in ya بالمزدلفة so su zo su tsaya a muzdalifa ويدعون su yi addu'a ويقدموا إذا غاب القمر su ya gabatar da su su yo gaba idan ranar da wata ya faɗi an san wato dare na tara ne daren goma ne shi yasa watan ba ba ba kai baya dadewa can can wajen tsakiyar dare sai ya zabo ya fadi نعم حدثنا ابن بكير حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال in قال shafi سالم zuri ya ce salim ibn abdullahi ibn umar ya ce وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم abdullahi ibn umar Allah ya kara yadda a gare su ya kasance yana gabatar da wanda suke raunana a cikin iyali فيقفون عند المشعر sun tsaya nan الحرامي ga mash'arul في haram a مزدلفة muzdalifa بليل da dare فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم wato shi mash'arul haram yana cikin bangaren harami نعم yana cikin bangaren harami نعم su ambaci Allah tabaraka wa ta'ala su yi addu'a yadda suka ga za su iya ثم يرجون قبل أن يقف الإمام sannan su dawo su taho mina kafin a ce liman ko jagora alhazai ya zo ya zai a masharul haram وقبل أن يرفع kafin ya taho mina فمنهم من يقدم من لصلاة الفجر a cikinsu akan samu wanda yake zuwa mina daidai sallar alfijir wannan liɗin mai ma'anar inda ce ga mataƙi salata liduluki shamsi
ومنهم من يقدم بعد ذلك akwai a cikinsu wanda yake zuwa bayan nan kaɗan
فإذا قدموا idan suka zo mina رموا الجمرة sai su zarce su jefi dutse babba wato akaba
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول abdan umara allah ya kara da a gare su ya kasance yana cewa أرقص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame a cikin wayannan raunanan ashe magana ce ta rangwame ba magana ce ta gaba ɗaya ba نعم eh ba magana ce ta gaba ɗaya a ce gaba ɗaya a taho wannan wakacin ba to حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال Abdullahi Abbas Allah ya kare da a gare su yace بعثني رسول manzo Allah الله صلى الله sallallahu alaihi عليه wasallam وسلم ya عن aike ni جمع daga بليل.
Muzdalifa da dare
حدثنا علي حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول Mm, ya ji Abdullahi Abbas Allah ya kare da a gare su yana cewa أنا ممن قدم النبي صلى ni الله عليه ina cikin wanda manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya mana izini mu taho tun da dare daga Muzdalifa في ضعفة أهله tare da wanda suke masu rauni wato a cikin iyalinsa wato fi wannan kuma mai ma'anar ma'a ce kamar ta urhulu fi umamin eh, qalat hulu fi umamin kamar an ce ma'a umamin ko نعم to
حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى اسماء عن اسماء انها نزل ليله جمع عند ta المزدلفه sauka daren mu- a muzdalifa a gindin muzdalifa فقامت ta tsaya تصلي tana sallah فصلى ta ساعه sallah sa'a guda ثم قالت sannan ta ce يا بني ya ɗana هل غاب القمر wata ya faɗi قلت ibn لا kaisa ne ce sai na ce a bai faɗi ba ai har yau ga watan فصلى ta ساعه sake sallah wani lokaci ثم قالت sannan ta ce هل غاب القمر wata ya faɗi قلت na ce نعم kwarai ya faɗi yanzu ba hasken wata قالت ta ce ku فارتهلوا tashi mu tafi muka فارتحلنا taho ومرينا muka zarce da أقامت ita الجمرة hadda sai da ta zo ta du- ta jefi dutsen akaba ثم رجعت sannan ta koma gurin da ta sauka a mina فصلت الصبح في ta yi sallah مسجدها asuba a masaukin nata فقلت ya لها ce da ita يا هنتا ya wance ما أرانا إلا قد gallasuna غلبنا ni iyaka fahimta ta mun faisa mako مم.
yin sauran alhazin duk ba su taho ba sai mu قالت ta ce يا بني ya ɗana إن رسول الله صلى الله عليه hakika na zala sallallahu وسلم alaihi wasallama ya yi rangwame ga mata
نعم wato asalin zu'unu jam'in za'inatu za'inatu mace wadda take cikin darbuka نعم eh wadda take cikin darbuka amma sai zama ana saki ma gaba ɗaya akan mata
حدثنا محمد بن كثير مم.
اخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن هو بن القاسم عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت A- aisha Allah ya ƙara da gare ta tace استاذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليله جمع saudata ta nemi izinin manzo sallallahu alaihi wasallam daren muzdalifa وكانت ثقيله ita mai سبعه nauyi ce mai jiki ce wato tana da nauyin motsawa saboda mai jiki ce فاذن manzo لها Allah ya mata izini حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت aisha ta ce نزلنا المزدلفة mun sauka a muzdalifa فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودته saudatu ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama أن تدفع قبل هدوة الناس cewa ta taho kafin cunkoson mutane ita ta taho mina kafin cunkoson mutane وكانت امرأة بديعة mace ce mai nauyin tafiya فأذن manzon Allah ya لها mata izini فدفع قبل ta ta- هدوة ta taho الناس mina tun kafin cunkoson mutane muka وأقمنا muka zauna tare da manzo sai da gari ya waye sai da asuba ta yi نعم na hannumu ثم دفعنا sannan muka dawo da بالبيض tawar manzo sallallahu alaihi wasallama فالآن أكون استعملت Aisha رسول الله ta صلى ce الله عليه wallahi وسلم na yi burin ina ma a ce na na nemi izinin manzo ni ma in taho tun dare hakika a ce na samu na taho na nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin yadda Saudatu ta nemi izini a habbu ilayya أولي من مفروه به bi ya fi soyuwa zuwa garin daga duk wani abu da ake farin ciki da shi da sai ya fi so a ce na yi haka da na yi munna da haka ɗin kwarai fiye da duk wani abu ma da zan yi munna da shi
babu man yusalli al-fajr bi jam'in babu wanda yake sallar asuba a muzdalifa حدثنا عمر بن حفص بن قياس حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني أمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال ya kaba daga abdullahi mas'udin Allah ya kara yadda gare shi kala abdullahi mas'udin yace ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير shin ميقاتها da nake da manzo sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin manzo Allah yayi wata sallah ba ba a lokacin ta ba إلا sai ko صلاتين salloli guda biyu جمع بين المغرب والعشاء shine ya tara tsakanin magarba da isha a muzdalifa ya jinkirta magarba ya yi ta bayan lokacin da ya saba yin ta a gida وصلى الفجر sai kuma ya sallaci asuba قبل kafin lokacin ميقاتها da ya saba yi Na'am.
wato ya gaggauta ta kwarai asuba na yi alfil na ketowa aka tashi aka yi
حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه mun إلى fita tare مكة.
da Abdullahi ibn Mas'udin Allah ya kare da gare shi zuwa Makka ثم قدمنا جمعا sannan muka zo Muzdalifa فصلى صلاتين yayi sallah sallah biyu كل صلاة وحد- وحدها kowace sallah ita kadai yayi kowace da kiran sallarta da iqamarta والإشاء بينهما ya wato isha tsakanin su a wasu asalan wal asha'u ya ci abinci ma tsakanin su wanda haka din ya fi katarta نعم a ce wal asha'u din amma nusohi da yawa ko ruwayoyi da yawa wal isha'u bainahuma
ثم صلى الفجر sannan ya sallaci asuba حين طلع الفجر yayin da asuba yayin da alfijir ya keto قائل يقول طلع wani na الفجر cewa ai alfijir din ya keto وقائل يقول wani ma na cewa ai ma bai gama fitowa ba
ثم قال sannan ya ce إن رسول الله صلى الله أبلغنا عليه سعود.
وسلم قال ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce إن هاتين الصلاتين wannan sallolin guda biyu حولتا عن وقتهما an sauya musu wakacinsu magarba da asuba magarba bu- eh, wato bayan fitowa daga arfa da kuma asuba kashe gari في هذا a المكان wannan wajen المغرب والعشاء magarba da isha فلا يقدم الناس جمعا m- mutane ba za su zo muzdalifa ba حتى يؤتموا har sai wakacin isha ya yi وصلاة الفجر sai kuma sallar asuba هذه الساعة wadda za a yi ta da wuri yan- irin yanzu ثم وقف sannan kwablam na sudin ya tsaya a mash'arul haram حتى أسفر har gari ya faifaye ثم قال sannan ya ce لو أن أمير المؤمنين أفار أنا da a ce sarki mummune usmanu allah ya ƙara yadda gare shi ya yi fitaho yanzu أصاب da السنة ya dace da tsarin manzon allah sallallahu alaihi wasallam فما أدري mai ruwa abdurrahman mai zai ya ce ban sani ba أقوله كان أسرع an dafa usman annabi Usman radiyallahu anhu yana faɗan maganar sai wa sai da Usman ya taho din ko ko ma sai da sai da Usman ya fara tafiya sannan shi ya faɗi magana sai zamo maganar kamar dacewa na'am yana faɗa ina ma za za a yi kaza sai kuma gashi an yi ba tare da cewa shi sai na Usman din ya ji shi ba amma dai sai zamo shi ma din tunda ya zauna da manzo ya ga yanda aka yi na'am falam yazal yulabbi abdullahi mas'udin bai gushe ba yana ta talbiya hatta rama jamratul aqabati sai da ya jefi dutsen akaba yawman nahari ranar sallah sannan ya daina talbiyar wannan yana cikin wuraren da wato malikawa suka saba zahirin hadisi akwai wani malami maliki kwarai masanin malikancin ne sosai kuma ɗan tijjaniya ne babba yana nan ma da ransa ya yi littafi musamman akan irin wayannan wuraren inda malikawa am aka ga sun saba da zahirin hadisi wanda amma ya takaita littafin nasa akan abin da yake ya shafi ibadu adnan zuhair sun- eh, sunansa sunan malamin adnan shaw adnan zuhair da Mm, ya yana ya yi littattafai da dama wannan ɗaya ne daga cikin littafin littattafan nasa akwai littafin da ya yi akan manasuka akwai sharhin da ya yi wa siniyar a shau ibrahim rayahi zai da ibrahim rayahi ta yaban shau tijani radiyallahu ta'ala to akwai fitar da littafin wasu littattafan na sai da ahmad suka yi rijide to mutumin maroko
babun mata yi rufa min jam'i babi yaushe ne ake tahowa daga muzdalifa
حدثنا حجاج بن منهال Mm, حدثنا شعبة بن الحجاج mm.
عن ابي اسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول na ji annabi Muhammad yana cewa شهدت عمر رضي الله عنه na ga Umar radiyallahu anhu yayi sallah a Muzdalifa sallah asuba ثم وقف sannan ya tsaya a Mash'aril Haram فقال abla sai na mare ce ان المشركين كانوا mushrikai su يقولون kasance ba sa fita wato ba sa towa daga Muzdalifa zuwa Mina حتى تطلع har الشمس sai rana ta fito ويقولون suna cewa أشرق سبيل ashirik sabir sabir ya kamata mu ga hasken rana a kanka
وإن النبي صلى الله عليه annabi sallallahu alaihi وسلم wasallama ya saba da wannan tsari nasu shi yasa ya bar muzdalifa tun kan rana ta fito da gari ya waye kafin rana ta fito sai ya baro muzdalifa ya taho mina
ثم أفار sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho ko annabi ko abdullahi bin mas'ud fa'ilin a fara din tayo annabi ne sallallahu alaihi wasallama ah, ko kuma sayyidina umar ma ko sayyidina umar to قبل أن تطلع الشمس kafin a ce rana ta fito
باب التلبية والتكبير غداة النهار babin yin talbiya da kuma kabarbari safiyar sallah safar sallar layya
حين يرمي حين يرمي yayin الجورة da zake jefan dutsen akaba والارتداد في السير da kuma wato ɗora wani a wajen tahowa daga muzdalifa zuwa mina a ɗora wani akan dabbar da ake kai
حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد أخبرنا بن جريج عن أداء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama أعرف الفضل ya ɗora farru farru na abbasin فأخبر الفضل farru ya ba ɗan uwansa abdullahi mas'ud am abdullahi bin abbasin labari أنه لم يزل يلبي cewa manzo Allah bai gushe ba yana talbiya حتى رمى الجمرة har sai da ya jefi dutsen akaba
حدثنا زهير بن حرب حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن يونس العيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما Mm.
أن Cewa أسامة Usama بن زيد ta bin رضي Zaid الله عنه Ah, Allah ya ƙara yadda a gare su كان رف- رفق النبي صلى ya الله عليه kasance وسلم shi من ya hau أرفة bayan dabbar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake kai daga arfa إلى zuwa المنزلفة muzdalifa ثم أردف الفضل من sannan kuma المنزلفة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora faralu a bayan dabbar daga muzdalifa zuwa mina قال dan yace فكلاهما قال su biyun sun faɗa min لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي Wato akwai ruwayar kala Na.
akwai ruwayar kala Na.
kowanne dai a ciki daidai ne مم.
illa iyaka na ai ifradin shine wanda yake zo a qur'ani ko مم.
kiltal jannataini atat ukulaha ba a ce atata ukulahuma ba Eh, to نعم يلبي bai لم eh, يزل النبي صلى الله عليه وسلم kowane a cikin يلبي su ya ce manzala bai gushe ba yana talbiya حتى رمى جمرة har sai العقبة da ya jefi dutsen akaba
باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج a babin cewa wa'a wato fassara faɗin ubangiji wanda ya haɗa umra ya yi ta a wakacin hajji fa mustai salamin alhaji wajibi ne akan sa ya bada abin da ya sauƙaƙa a kansa na daga hadaya faman lam yajid wanda bai samu abin da zai bayar ba na hadaya fasiyamu salasata to ya zama ayyamin dole a kansa ya azumin kwana uku a cikin wakacin hajji wa sab'a wato ayyamin wakacin da yake cikin ayyukan hajji bayan harama kafin a ce ya yi tahalluli na'am Ah, wato abu hanifa ko ya ce a ai abinda ake nufi fi a shurihi da aka ce fil hajji din ba wai fi ayyamil istigali bil hajji bane bal fi a shurihi na'am to a wasa ya azumin kwana bakwai kuma wakacin da kuka dawo gida ko ko kuka gama ayyukan hajji tilka asharatun kamilatun ya zamo kenan a azumin kwana goma cikakku irin wannan shi ake kira nassi domin Na'am.
baya ihtimalin wata fassara in ba wannan ba
zalika liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil harami wannan da aka ce wanda ya tamattu'i sai ya ba da jini ko in bai sami jinin ba ya azumin kwana goma ina ga wanda fa shi ba mazaunin masal- a, masallaci mai alfarma ba ne mutumin maka shi dan ya yi tamattu'i ba a bukatar sai ya ba da wani jini ba a bukatar sai wani azumi wanda yake ba mutumin makka ba saboda shi ne yawa kansa rangwame a maimakon ya tafiya biyu ya tafiya ya je ya umra sannan ya sake wata tafiya da ya haji am- ya zamo ya hada su a tafiya daya shi yasa aka ce ya yi tamattu'i kenan ashe sai ya dora
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا النضر أخبرنا شوبة حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة a wato shi wannan shi kadai ne abu jamrata ko a cikin mutum goma da aka ce duk suna yin ruwaya daga anas ne ko ko da yake anan yayi ruwaya ne daga abdullahi ibn abbas eh eh, jimi nasar shi wannan shine nasar ibn imrana abu jamrata sauran abu hamzata abu hamzata abu hamzata to a na tambaya Abdullahi Abbasin Allah ya kara da gare su anil mut'ati daga tamattu'i wato ayi umra a watannin hajji
فأمرني yace بها ina da damar in yi
وسألت عن الهدي na tambaye shi daga hukuncin hadaya فقال فيها جذور sai yace taguwa zaka bayar أو بقرة ko saniya أو ko شاة akuya أو شرك في دم ko ko ku haɗu ku ba da jini ku yi tarayya a cikin ba da jini kamar mutum bakwai su ba da taguwa ɗaya
قال abu jamrata ya ce وكأن ناسا كرهوها kai ka ce wasu mutane ba sa son a yi mutu'a kamar sai da na umar kamar sai da na usman da wa'yansu daga sahabbai suna فنمت ganin a daina mutu'a نعم sai ne bacci
فرأيت inji shi في abu منامي jamrata sai ne mafarki كأن إنسانا ينادي kamar wani mutum yana kira na حج مبرور kai kam kayi hajji na nagari kayi hajji managarci ومتعة متقبلة wannan da kai umran nan a wakacin hajji Allah ya karɓi umrar taka umrar taka Allah ya karɓa gashi kayi hajji managarci فأتيت ابن عباس رضي sai na الله ji Abdullahi ibn عنه Abbas Allah ya ƙara yadda a gare su فحدثته na ba shi labari da mafarkin nawa فقال الله sai ya ce yana nuna mamaki daga wannan mafarkin mafarkin da yake ta dace da sunan manzo ita Allahu akbar ai daman wannan tsari ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama
قال in yace وقال آدم وهو بن جرير وغندر أن شوبة أمرته a tasu ruwayar أمرته umratu mutaqabbalatu wa hajjun mabrur umra ce a bakar ba haji ne nagari alhamdulillah sai mu tashi babu rukubil badal
متقبلة